மனதிலும் மனமோட்டும் மனமும் யாருக்கு மனதுக்கிறவு மனம் பெரும
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومثاله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه من يمن ينشه لي من يمن مقدمي من يمن مرجي manya-manyan masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina yi muku sallama ta littafi musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bayan haka shehi na ya umarce ni da na faɗi wata kalma ko da ɗaya ne ko da biyu ne wanda kuma bayan da zan yi daidai in aikata umarninsa da ba don haka ba a gaskiya a irin wannan guri wallahi ni gajiyayye ne ban isa in zafi komai ba to amma babu na zama ina tsaka mai wuya in kayi da nauyi in ka ce a'a kuma da nauyi to saboda haka muna neman afuwa sannan muna kara neman izini akan abin da aka daura mana musamman ma abin da malam din ya daura min babban yace fassara wasu baitoci daga cikin diwanin maulanmu wasilanmu ila rabbina al-qutbul القطب الرباني والغوث السمداني ابراهيم بن الحاج عبد الله الناس القول في رضي الله تعالى عنه تو gaskiya maganganun shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda kuma shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu maganganunsa a cikin manzon allah sallallahu alaihi wa sallama to abu ne gaba ɗaya kyau ya dunkula su wato ramzi ne duk maganganunsa ishara ne kamar yadda shi da kansa ramzi ne da ishara haka rayuwarsa ramzi ne da ishara hayati rumuzun kulluha wa isharatun tufassaru mama kanatu kabu musira to saboda haka sannan shehu musa ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shine wanda a baiti daya yakan iya dunkula maganganun magabata wanda suka faɗi manzon Allah a baiti dubu daya sai ya zo ya faɗa ya faɗa a baiti daya to kaga ta ina ina zai iya warware wannan iskari wannan maganganu da shehu radiyallahu ta'ala anhu sannan shehu radiyallahu ta'ala anhu wanda shine ya zo na daya wajen soyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam faqali ya qabil hubbi wa huwa mubarridun li anni mujalli fi mahabbati ahmad sannan shehu radiyallahu ta'ala anhu wato shine wanda ya yi tahaddi da dukkanin malaman duniya waɗanda suke cewa ai duk wanda zai zo ya yi magana a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to mawaƙa ba su bar masa ƙofa wanda zai shiga ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba saboda haka dole ko mutum ya ci ko ya so sai dai ya yi koyi ga magabata waɗanda suka yi rubutu suka faɗi masu suka yabi sigoginsa suka yabi zafinsa suka yabi irin halayensa to sai dai ka ɗauki na wani amma dai ba sai ka kawo naka ba to amma sai radiyallahu ta'ala anhu ya fito yake cewa kad aktaru walakinnahum qad gadaru mutarattaba na'am eh malamai sun yawaita kawo sifofin manzon Allah sun yawaita kawo abubuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yawaita kwarai amma walakinnahum sai dai su su sani qad gadaru sun bar mutarattaba kofa na shiga ko kofi cewa sun bari wanda ba a sani ba wanda dai na gano shehu mushehu ba radiyallahu ta'ala anhu to saboda haka shehu radiyallahu ta'ala anhu wato maganganunsa shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato abubuwa da yana ban mamaki na farko shehu radiyallahu ta'ala anhu yana ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin diwanu yana cewa أبى القلب إلا أن يكون مسيما حليف غرام بالنبي مهيما أبيت إليه السن سهران منشدا لذكر الذي قد صاب فجعا ومكتما هرجوا كرشي أنظم جملا اللفظ في ذكر وجهه فآتوا بوجه البر جملا منظمة محمد مختار الفتوحات سيدي وقاتل تلك الرسل ختما مكتما to a nan shi radiyallahu ta'ala anhu yana cewa abal qalbu ya fara da zuciyarsa to da zuciya shine mahallu nazarin Allah tabaraka wa ta'ala na'am shine gurin duban Allah Allah shi radiyallahu ta'ala anhu bai ce ido na ko hannuna ko kafafuwa na ba a'a abal qalbu ita zuciya a nan alƙalmu ya arrafa shi ya sa masa tarihi ne yana nufin zuciya a ba kalbi zuciya ta ta ki karɓar komai illa an ya kula musayyama sai dai ta zama musayyam ma'ana korariya cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam halifa garami bin nabi muhayyama sannan zuciyar ba ta so ta karɓi komai sai ne ta zama halifa garam bin nabi kuma muhayyama to anan wato a larabci akwai sunaye daban-daban na soyayya a nan sai ya ce shi musayyam ne sannan shi halifa garam ne sannan shi muhayyam ne sunaye na soyayya guda uku ya kawo to dalilin da ya sa a can farko ce ni ne almujalli fi mahabbati ahmadi ni ne nazo na daya a soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to abin da yake nufi duk wata kalma wacce larabawa suke kiranta suke amfani da ita a fagen soyayya to a wannan suna sai da shehu radiyallahu ta'ala ne ya je makura wajen soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga akwai daga cikin soyayya guda uku a nan shehu ya kawo ga wani guri za ka ji yana kawo maganar alhawa yana cewa a tani hawahu qabla an a'rifan hawa tulitu bi nirani siyasi ahmada soyayyar manzon Allah mai suna alhawa ya zo min tun kafin na san alhawa din wannan so din ta zo min sannan akwai so da ake kiransa ashauku shine sai to ni tulitu na konu bi nirani da wuta ba ma na raba da wutaye daban-daban na shauƙin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sannan akwai soyayya wanda ake kiransa al-widad shau yana cewa widaduka yulkini abitu mu'arriqan ita soyayya mai suna al-widad to wannan widad din ya shagaltar da ya da ya shagaltar da ni ko da yaushe saboda wannan soyayya abitu ina kwana mu'arrikan ido na biyu ba na iya bacci saboda kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai soyayya wanda ake kiransa al-iktiabu wannan iktiabu suna soyayya ne mutum zai damuwa cikin soyayya mutum ya kasa ci ya kasa sha ya kasa magana ya kasa ji idan aka yi masa magana baya ji da shehu ya ce wa inda sururi wa fiti adi wa in anam ara annan fi hayyi wal maraji na'am sannan idan aka ce soyayya as-sababatu shehu radiyallahu ta'ala nu yayi mar ya kai makura a wannan sababatu yana cewa jazallahu anni zulmatal layl wad duja fa fiha yanabu sabbu lil hubbi makhrajan na'am ita Allah ya saka wa zulmul dare da alkhairi a cikin wannan ne masoyi mai sun a wanda ya kamu da soyayya ya kai makura a soyayyar asabbu sababata wannan asabbu din to yake samun mafita cikin soyayyarsa sannan akwai soyayya da ake kiransa attahya kuma da alwajidu da allauhatu da kuma attawalluhu waɗannan duka sunayen soyayya ne kuma shi rabi Allah ta'ala nu ya kai makura a waɗannan fa inni wata hayani wa wajdi wa lau'ati wa mali khalilun fi tawalludi yusuf wannan soyayya a cikin fa inni wata hayani lalle ni Ibrahim Khalilul Mustafa sallallahu alaihi wa sallama tare da tahayani na da kuma alwajdu na soyayya ta da kuma allau'atu zatin kolewar zuciyata wa ma ni kalilun ba ni da wani bada'i irin soyayya da nake ji na manzon Allah duk duniya ba ni da wani aboki bada'i wanda zai iya yi min adalci fi tawalluyi wajen rabuwa hankali na na soyayyar manzon Allah na'am wannan babban magana ne shi ne ya rayu da su maulan musulma ya rayu da irin so aliyu sisa ya rayu da irin so muhammadu mushri ya rayu da irin sun yau su jani bin usman ya rayu da irin su da abu futuhat manya-manyan waɗanda suka narke a soyayyarsa amma ya ce soyayya ta abin da tafiya ta cikin manzon Allah babu a kaunu kaf duniya ko mutum ko mala'ika wanda zan iya gaya masa ya gaskata ni ko ya yarda da ni bai karyata ni ba ban gan shi ba wa ma ni khalilu fi tawalluhi yusuf ba shi da wani bada'i wanda zai mun halarci cikin rabuwar hankali na duba sun hannun wani ma'ari jihadu ne wani da ta duba yin tasarruf da ya cikin salatul fati yanda ya faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma yake ko shi shuguri radiyallahu ta'ala anhu yace ba zai iya yin adalci ba yasa wani guri yake cewa حلفت يمينا انني لا يهبني سوى العدل والاخذ في هذه المغفيه حتى وما قلت قولي ساقها متبجعا وما مسني سكر يذيب عقليا أتيت دعت سرا لا يباع بغيرها الشيخ رضي الله تعالى عنه سوريا تسمى ذات الله تبايا في تفسروا na'am كما قلت سوريا على أخي إذا أشكاذا إذا سوريا الشاع وإنما تنسك كاو سوريا النبي صلى الله عليه وسلم حرانا كيف لما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا هذا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم na'am suka yi yanka hannayensu ba sun sun yanka hannayensu sun yanka hannayensu ba saboda shauki da kana'i cikin su ganin alaihi yusuf alaihi salam shi ma shauki ce shi giftu bi hubbil asliyi wa innani tabani jamal mustafa wa jalali sannan akwai soyayya wanda ake kiranta da alhubbu da alhirsu sai ce wa hubbi wa hirsi fi wisali muhammadin da saboda haka shi wajen Allah ta'ala anhu wajen yabon manzon Allah da soyayyar manzon Allah ya kai ya kai matsayin da shehu yana tambaya bai san ma ana son wani abu ba in ba manzon Allah ba misali ko bai san ana son mota ko ana son gida mai kyau ko ana son mulki ko ana son daraja ko ana son wani abu ba shi kawai ba abin da ya sani sai son manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa hal yata'atta hubbu ghairi muhammadin fa hubbu wal hadi al amanati wal fisq ya duniya ya kaunu ina tambayar ku shin dama son wani manzo Allah yana yiwuwa tambaya yake dama ana son kuɗi dama ana son dukiya ana son gidaje shi bai san ana soyayya ga wani abu daban ba sai son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ce son wani manzo Allah din ni a gani na al'amaya jahilci ne makanta ne wani jikku kuma fasikanci ne in shawar radiyallahu ta'ala anhu shi yasa za ka ce radiyallahu ta'ala anhu bai san malukatul adiya ba bai taɓa sanin wani al'ada ba ba su da al'ada ta san manzon Allah sannan ba shi da ɗabi'a ta san manzon Allah yana cewa فأحببت طاع المصطفى بطبيعتي ني إبراهيم الخولكي إلى سمى الله صلى الله عليه وسلم بطبيعة طبيعة سمى الله دي وان طبيعة سبايا كان كني وان طبيعة سبايا كان زافي وان طبيعة سياتة نكذا ني طبيعة أنا سؤالتي فأحببت طاع المصطفى بطبيعتي وقد زاد حبي أبدا كامل الرضا فنسو رضي الله تعالى عنه بيتأ سنن الخيالات الوهمية ma'ana tunanin banza wani ya wuce ka ce wannan mummuna ne wannan bai mun ba wani ya burge ni ta yi abu kaza gida kaza da na gani ya burge ni kokolwa ne ta sake sake sai bai taba sako wani abu in ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ukayyimuhu fi qatiri wa ka'annama arahu iyanan wa huwa minni ya yaqulu ko yaushe ka gani ina suwar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kokolwa ta wa ka'annama arahu iyanan ko ina yawa kamar manzon Allah nake gani wa huwa minni ya yaqulu sannan sai rabbi Allah ta rana idanuwansa bai taɓa ganin wani abu ba in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko da wani abu in ya gani to tunatar da shi manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam wala mu'urfira shay'an siwar ka annama jami'ul wara khairul wara wa safa ban taɓa ganin wani abu ba tunda Allah ya alice ni siwar kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba كأنما جميع الوراء نيان ده ne barai a manzon Allah kamar dukkanin halittu ma kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ke da musu to kaga ina magana jin kira ina magana jin son zuciya ina magana jin wani abu a a sai radiyallahu ta'ala da bai taba gani ba balkana yake na ta tabi ku ba ce ba to bai ga ku ba shi dan ba shi ba an ba annabi ba ba wanda ya ga ke ta ce wa lam umsira shay'an siwahu sannan sai radiyallahu ta'ala anhu bai taba bin kowa ba in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba walam aqdu ghayra al-mustafa lastu taliyan siwa dhikri kubul malama malai dan taba bin wani abu ba kaga bai ce bazan ba in ka ce bazan ba to za ka ko barawo ne ka kama shi ka sace mana kuɗi ka aka kama ina da keji da zan sace ba ya tabbatar da jara da ko to amma idan ya ce ban taɓa yi ba ba kada ya fi ka ce ba zan yi ba ka ce wani yana da alo a wajen gani ma nan ya kawo yau sai mu ga yana nan ana lam kamar yadda sai mu ya gaya mana harfu nafi wa jazmi wa kalbin jazmi fi'lan mudari'a وتقلب معناه ما فيها كان ما يرجى معناه تك أبايا بن تبا جنبا سنن ولم أقف بن تبا جيبا بن سنا أجبا إنتي بن تبا جيب ولم من بن الله in ka ga na biyu ki to manzon Allah na bi a hakika ba yana da dari kai kuma wannan kitan da Allah ta'ala abu ba to ya ga manzon Allah ne a cikin to tijani ke sa ya cikin tijani ba da haka ba da fa zai cikin tijani ke sai ke ban taba jin wani ba in ba manzon Allah ba sannan ko bai taɓa kara baki da bai taɓa karanta wani abu ba in ba yabon manzon Allah ba yanzu sai ne ya gaya mana Qur'ani gaba daya ya gode na manzon Allah sai kun ba Qur'ani ba in ba yabon manzon Allah ba ba shi da aure aiki kada da lasu tariyan wa zikiri ban zama ina karanta wani abu ba in ba yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to haka sai radiyallahu ta'ala anhu duk wani abu zaki kawai na manzon Allah ne محمد مأمون السماء رسولنا وحبت له نفسي وكل ممالي sannan kyau duk inda ya waiwaya duk inda ya je idansa ko zuciyarsa bai ganin kowa sai manzon Allah akwai Jamal Abdul Nasir shugaban ƙasar Misra ya gina wani katon dam teku a Fadul Ali a garin Aswan ya gayyaci manya-manyan shugabannin ƙasashe na duniya su daga ciki babban ya gayyaci babban bakonsa maulan mushekul islam masu adatu ana da so aka zo aka zauna a mazauni abin a masauki ga manya-manyan malamai na duniya ga manya-manyan shugabanni na duniya sai radiyallahu ta'ala da zo ya zauna ga jebin da jama'ar abdul nasir sai yake cewa arani qariban min jamalin mushahidan jamalan yuqawwini wa yuqawwini gariba ita gani nan ina kusa da jama'ar Abdullahi amma ba ido na ko hankali na ko zuciyata ba ta ganin komai sai dai wancan jamal wanda yake karbaba shi wanda shi ya zaunar da shi akan wannan kujera sai masar Allah sallallahu alaihi wa sallam haka kyau radiyallahu ta'ala anhu baya neman baji ba neman canji ga manzon Allah ya taba zuwa China lokacin shugaban kasar su Mao Mao wato shugaban kasa ne wanda a wannan lokaci yana fafutukan yana so ya mallaki duniya ya samu mulkin duniya to shehu da ya je sai kokari yana so ya lallabi shehu aka fito kare aka taro shehu aka zaka su mota da alfarma aka zo da shi a hotel mai alfarma aka bayi kayi duk abin da kulawa da ya kamata ba ba ko aka ba shi ta shugaban ƙasa kai ne alfarma a zuciya ya ce so ina so kai mun alfarma a tarihin duniya yau a yau waɗanda suke kare ƙasa ba mu ga mutum mai farin jini mai jama'a irin ka ba to ina so ka taimaka min kai mun a cikin da'awarka ka taimaka min kai mun kamar campaign in mallaki duniya kuma ga alƙalami ga ga ga ga biro ga takarda duk abin da kake so na duniya ka gaya min zan yi maka duk ƙasar da kake so zan gina ma gida ka gaya min sai radiyallahu ta'ala mu ce to ina da abin da ina da bukata kuma shine ya kawo ni kaina dan shi na zo ita to an ga sai ne ai ka gama samu me kake nema ita to duk inda ya kai min wannan abin to ni ma zan yi maka sai ma wuri ce to menene abin da kake nema sai ko radiyallahu ta'ala da ce tamassak bi azyalin nabiyyi mutafi'a mazahibahu wal muhdathatu falala فتغنيك عن دستور كرد وطالب وتغنيك عن زول يروم هالا فما ناب لي من أول لي ومن فتح إليه صل أنت تبالا كتاب من الله الجليل جلاله قديم وباق لا يصاب زوالا سلام فتى المامون جهرا ويقظة فدع بعد هذا كل قيل وقال yake shi ne bukata ka yi riko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka bi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan duk wani kirkira gaba ɗaya ka watsar da shi sannan a ƙarshe sai ka riko riko da alqur'ani mai girma fa da aba da hada kullu qila wa qala bayan wannan ka bar komai duk wani shirye bauta wa kuma ka da lele ne duk ka bari idan ka bari to ma bari maka haka abin da ya kawo ne kiran ba kuɗi na zo ma gurin ka ba ba mulki na zo nema ko daraja na zo nema ba manzon Allah na zo nema kai na ko ya bada ai yace bi barihu ta al-husina bi sharqi qadiman rasul ilahi al-arsh wa huwa ta'ala yace a barihu na karan da na tafi take nan da tsaina ina da hidima ga rasul ilahi al-arsh za ka shi radiyallahu ta'ala duk inda yake shi manzon Allah ne yake kai shi haka makka sai radiyallahu ta'ala ne yace ni tunani na ni fahimta na a makka yake daban ne da fahimtar sauran mutane da yawa mutane suna zuwa hajji ne suna zuwa makka ne dan muradi dan wani muradi ta ba wanda kuma ba dan shi Allah tabaraka wa ta'ala yake so a je makka ba muradu hadidil baqirat jami'uhum jinanun wa azwajun min al-huri wal khawal وحسبي أرى شيئا رآه محمد وأنزل أرضا كان فيها وضعيه نعم مرادي لما تتجفى الجنة ko matan wurin aibi ko kuɗi ko dukiya ko rufin asiri ko wani abu yace ba wannan bane ne yake kai ni wa hasbi ya ishe ni a rakin alkawai in ga abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai na dai na tuna waɗannan duwatsu wannan ka'aba wannan gurin duka manzo Allah ya gani da idanunsa yau ido na Allah ya taimake ni na ga wannan abun shikenan sannan wa anzilu ardan kana fiya kasar da kasar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya toka manzo Allah yake wannan kasar ni Ibrahim Sallaki ina zaune shine abin da ya sani sannan arafa tsaiwa a arfa duk wanda bai samu tsaiwa a arfa ba ba yi da hajji a'a ni ba ko ba ko ban samu hajjin ba in dai na shiga arfa ni bukata ta tafiya aji arafatin kana fiha muhammadu ya ruhu wa yabdu da'iman ya'budu malik ni na zuwa araba ne saboda manzon Allah ya taɓa tsayuwa a wannan gurin ba dan haji na tafi ko kare tabuwa tunda manzon Allah ya tsaya wannan gurin na tsaya to shine buri na Aisha radiyallahu ta'ala ne a wani guri ma ke da yayi guluwi saboda shauki amma ba guluwi bane zuzuru su san manzon Allah ne sai ya ce hajjatu wa ma aklastu yace ni na je haji amma ba ikhlasi na je ba da ikhlasi na je ba na yace to ai in ba ikhlasi ka je ai baka karbu ba yace to ai abji rubu a gidajen manzon Allah na je nema ni kawai wa zurtu tiyakan nafsi salan wa tafa sannan shi radiyallahu ta'ala ya je Madina yanzu kai da kai ne madina an sauke mu a bene hawa tara an ba mu namun kaji mun yi kaza kai madina sai wanda ya gani a a sai radiyallahu ta'ala anhu yana cewa wa za uhud hada qubaq wa baina za wa za kamaratun mun aminna muhammad sallallahu alaihi wasallam hada uhud hada qubana ai a wannan tsakanin ne manzo Allah ya yi ta yawo saboda haka ni ma ban ga ta zama a hotel ba sai ya yawo yake kai la Allah kaba ta gurri kaba na ya dace ya taka gunda manzo Allah ya taka takawa shi abin da yake kai shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sannan shi radiyallahu ta'ala anhu idan ka tsaya a rawdar mai sallallahu alaihi wa sallam oh bari a tabi sai ka ce sai ka ce Allah ya bani kuɗi Allah ya bani kaza shi ke wa biyan lawa ta'ala mu ga jera rautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai je rautar manzo Allah ya yi wani abu in ba manzo Allah ba ce ba ma azubi da ya kai shi duniya da rayuwa ya je rautar baki a azkuru hajati amasku sayyidi in tafi bukatuna ne ya rasulullah na zo da bukatu ba adadi zuwa rautar ka ya rasulullah in faɗa ai ko ban faɗa ba ka sani ya rasulullah dan Allah me ake zato zai faɗa wani zai zata to Allah ya sa in samu kaza in samu kaza sai ce alayka salatu llahi wa salatu alma Allah ya yi maka salati ya kare maka salati ne gumina ya rasulullah to haka sai radiyallahu ta'ala mu a koyaushe abu ɗaya ne yake dubawa ba shi da nabi wa ra'isu ibrahim al-shawqi wahidun falastu usallihi wa lam aku ajma'u huwa al-mustafa khairul khalaiqi ahmadu bi yaqutu ruhi indahu al-qalbu yashaw to haka wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shau ya zama tamkar inuwa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ga manzo a tsaye to za ka ganci a tsaye in ga a zaune za ka ganci a zaune in ka ga yana tafiya to za ka ganci tafiya idan sara khairun nas sirtu wara'ahu wa in halla yawman fa yusbihu wa in sai inda manzo Allah ke tafiya to ina bayan sa in ya tsaya to za ka yi قد سريت بروني أقف في جسم أحمد فتم لقاء بين ذلك هنالك هناك تلاشى الروح بالجسم ثانيا haka shi rabiyar Allah ta'ala ne fara ta haka shi rabiyar Allah ta'ala anu a koyaushe fa kulli ya mashgulun bi kulli muhammad kominsa ya shakartu da komai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka shehu radiyallahu ta'ala anu a fagen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a iya kwatanta shi da wani abu sai dai hamdala sannan shehu radiyallahu ta'ala anu wato akwai wani abu da shehu radiyallahu ta'ala anu yake so wa muridansa a karshe me yake so wato yawa ilimi neman ilimi shehu a fi almajiransa kakkaf shi dai a zatansa almajiransa sun iya nahawu sun iya balaga sun san ilimin luga sun san ilimin tafsir sun san kowane ilimi wa'anda kuma ba mabiyansa ba ko da sun san waɗannan ilimi ba su da zurfin sanin wannan ilimi to wani lokaci sai ya duba muridansa sai ya musu magana da waɗannan ilimi zai faɗi manzon Allah da waɗannan ilimi wanda wasu kuma suna ɗaukar ilimi kan kamar hijabi ne wanda ya yi shagartu da ilimi suka ce mahajubi ne to a gaya mana wane ne ya samu Allah ba tare da ya keta hijabi ba in ilimin hijabi ne to madalla da wannan hijabi hijabin da zai sa ka san Allah ka san manzon Allah to dole ne mabiyin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne ya karanta na hau in ba karanta na hau ba to surrun da ya ɓoye a ƙarƙashin na hau wanda yake so masoyansa ne kaɗai su fahimci wannan suru to har abada ba za ka san wannan surun ba to dole ne a san fa'ili dole a san fi'ili dole a san mafuli dole a san hal dole a san tamyiz shehu yana cewa yake cewa tara kulla mafuli bi fi'li muhammadi wa hali wa tamyizi ilayhi yushiru wannan sai ne kuma wayan mu to kada dan Allah dan annabi idan mutum ya ce lahu kuskure ne yaya lahu ba ta lokaci ne tabbas sai nan ba ta lokaci ne to amma dole sai ka fata wannan lokacin za ka samu abin da kake so to dole ne ya ce Ibrahim a kowa na hawa kai kai za ka ga kuma hukuri ka yana haɗe da fi'ilin Annabi Muhammadu har sai da tamyizin sa isharar ne zuwa ga manzon Allah da Allah ya yake nan sannan wani kuma ce ni Allah zi ne idi to kalmar Allah zi da ka sani to ni Allah zi ne na'am sannan cewa manzon Allah huwa al-fa'ilul marfu'u bi dhammi na'iban abin hadratil ulya shi manzo Allah fa'il marfu'un ne ja'a zaidun zaidun ko shine fa'ilun marfu'un taqaddama fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la wannan yana tarihin fa'ili to sai ya ce wa manzo Allah huwa al-fa'ilu al-marfu'u bi dhammi la'iba sai Allah ba karanta na hauka ta ina zaka fahimci maganar shi to dole za ka koma makaranta abin da shi yake nufi kenan dole dole sai mun koma makaranta mun yi kasu ya fi shehu suna Allah ya samu dace أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته